wannan aya ta baya take wannan bayani cewa akwai mata da aka haramta wa mutum ya aure su kamar yadda aka zo an ta zuwa mai alhusaini illa ma karsalaba Allah yake cewa a haɗa ɗan uwa mata guda biyu mutum ya haɗa su ya aure su ma'ana ya da kanwa shi ma an haramta a musulunci illa ma karsalaba sai abin da ya wuce wannan aya ta biyo sai take magana wal musaratu minan nisa wannan wawun din wawul adadi ne akan wancan ya faɗa da ta gabata an karo akan abin da ya gabata wa wannan alaikum ummatukum wa banatukum wa hadi zuwa ƙarshe to ga wata ayar game da wannan ita ce wace wal musanatu minan nisa'i wato mata yanda suka zama muhsinai anan zamu zamu wato zamu rike musanat musanat kashi wajen sau hudu amma kowace da ma'anarsa kowace ba ta da ma'ana da ta ba wa ‘yar uwata iri ɗaya ma'ana ma'anar su ba ta zama iri ɗaya ba wannan ta farko da zamu fara karantawa musa na tuni da misali wato katangaggun mata waɗanda suke da miji su ma ba za a aure su ba mutum mace ce da mijinta bayan da za a yi mutum ya zai zai aure ta tana cikin waɗanda aka lissafa ba za a aura ba Allah ya ce illa ma malakat aymanukum sai abinda hannayenku wato suka mallaka su ne koyan ji kenan haramallahu ala ala rajuli an yanka al-musanat wato Allah ya haramta wa mutum ya auri matar aure ai zawat ai zawat al-azwaj wanda suke ma abota aure al-mar'atu tatar rajuli muharramu nikahiha wato matar da take karkashin wani namiji wato ne aure kenan Allah ya haramta aure ta illa sai dai wacce take kuyanga wata ita kuyanga ana iya auren kuyanga amma kuma wani wanda yake da ita shi yake da mulkin ta amma kuma wancan mijin shi yake da auren ta ana yi har ma idan ta haifi yayaye to yayayen suna karkashin bautar da ita ina fatan da an gane idan mutum yana da kuyanga wani zai iya aura amma auren ta ba zai raba su wato ba zai raba su da wannan kuyanga ba a matsayin ta ta wanda take kuyangarsa wacce take baiwa a gare shi in na kawai wato tarawa ne da ita ba zai mutum da yanzu tana da miji shi ya sa ma ya zama idan mutum idan aka sai da baiwa ana sai da ita to auren ta ya wuce saboda yanzu ta koma mulkin wani daban ba mulkin wanda yake wato ba mulkin wanda yake wanda take karkashin sa baya ba to shi ne Allah yake cewa illa ma malakat aymanukum wato wa zalika siyaratu lil muslimi an yashtarika ma ghairi fi imra'ati wato Allah ya katangance ya sa hijabi ya tsare musulmi ya zama ya yi ikiraki wato ya yi tarayya da wani namiji akan mace daya an haramta musulunci ba zai yi ga mace kuma ya zama wannan mijinta ne wannan ma mijinta ne wato ya zama tana da maza da yawa babu haka a musulunci هذه ليست مروءة بشكل إسلامي yake cewa wannan wato ba muru'a bane wato ba mutuntaka bane fahiya wato dina'atu illa ma illa ma malakat aymanukum sai abinda hannayen ku suka mallaka ai illa idza qada anna rajula tubi al imra'atu laha zawjun fa hadha lahu quwwatun fi ay an yastawli alaiha wato idan ya zama mutum ya yana da kuyan gasta ya aurar da ita wa wani to mulkin ta dai har yanzu yana karkashin shi wanda yake wanda ya mallake ta wato zai zama yana yana yana da mulkin ta dole musharakatin wato wato ba za su yi musharaka a wurin mulkin ta ba wa bal hadha halat lahu bil mulki wato sai zama ita a wurin mulkansa na ita ku yanga a wurin mulkin ta sai ita ne a wurin aure ne take wanda aka aurarwa ina fata an gane fa hadi arba'u asharatin aw arba'u ashara aw kamsa ashara min an-nisa'i harrama nikahuna wa ulikat siratul siratul ukhta fi ridai wa ulhikat sunnatu wato as-sunnatu wato sunna ta rikar da al'uktu fil rida wato ƴar uwar da take ƴar uwar da aka shayar da ku tare in an shayar da mace ce ta shayar da wani kuma tana da ya mace amma ta shayar da wani ko mahaifiyarsa ta rasu ko wani abu ne makamanci wanda ya zama ta shayar da jariri kuma sannan ita ma tana da ya to idan sun girma aure ya haramta a gare su suna ta riskar da wannan to don ubayar mar'ati wa kalatiha haka nan ba zai yiwu a aure mace kuma sannan a auro bayan an aure bayan aure ta kuma a auro mata wato kanwar mahaifiyarta ko kanwar babanta ko yar mahaifiyarta ko kanwar babanta ba wannan ma babu shi a cikin musulunci wannan suna da tariskar da wannan والذين لم يقبلوا هذا منعه ولا تنكر المرأة ولا تنكر المرأة على عمتها وعلى خالتها كما يدعى من ذا الله يفعل بزاء أورو بزاء أورو ومشي wato a yi mata kishiya da da ƴar uwar mahaifiyarta ko ƴar uwar ba mata da suke da gai kabarul ahad wa laysa nahayan imma huwa al-kabar wal kabaru la yajutu kuma yansaku nasul qur'an فأجيب بأن في الآيات يدل على المعنى الحديثي وهو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين wato kamar yadda faɗin Allah yake cewa ba za a haɗa ‘yan uwa ba ba zai yi ka aure da ‘yan uwa ba ba zai yi ba sai dai ka aure ya ka bar ɗan uwa sai dai idan ka take ya ɗin to in daga baya kuma ka iya aure ɗan uwa ko kuma in ya tara su ko ɗan uwa tara su duk za a iya yin ɗaya daga cikin wayannan baya dukanin man'ul illatul qarabati wannan wannan a shi hali da aka yi wato illa ne zai jawo wato dangantaka matsala بينهما تكاني فهذه القرابة تدل بين المرأة وخالتها وبين المرأة وأمتها والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم حلل هذا وتيانون أبو أكو من لا لا إلا أبو يانون أبو يلا إلا لأن ذلك يوجب يوجب البغضاء وتزيجاو كيايا والعداوة تجابا بينهما إذا كشي أأورو كم وديا an haɗa su ko zai jawo gaba dama mata haka ta auro wata ma daban wanda ba ƴan uwata ba ya haka ƙare ko ba haka ba ya haka ƙare ka auro wata daban ka auro wata a bambiriri ka auro wata a bauchi ko a gasko a wata unguwa wanda ba ta haɗa zumunci ba ta haɗa dangantaka ba ba ta san ta ba ma yaya ake ƙarewa ballantana ta auro wata ƴar uwarta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wato da suke wato da dangantaka ko ka auro wata kanwar mahaifiyarta ko ka auro wata yar mahaifiyarta ko kanwar babanta ko yar babanta kun ga za a yi gaba saboda haka sai musulunci ya hana wannan cewa wannan abun yana jawo gaba kuma wanda ba ba a san gaba a musulunci ولذلك قالوا إن المرأة إن المرأة إرشاد للتشريع والموسرات من النساء wato motsare a cikin mata an haramta aurensu al'insanu fil qur'ani ala arba'ati ma'ani ma'ani wato shi wannan motsina din da ake magana a cikin qur'ani yana zuwa da ma'anoni guda guda hudu al'awwalu kamar da kuka faɗa a farko al'awwalu al-mar'atu zata zawji wato kamar yadda aka faɗa a nan kenan wal musanatu minan nisa'i an gane ba cewa a har an haramta mutum ya auri matar da take da nis wasani a ta'affuhu wacce take wato wacce take kamunniya ai qur'ani yana cewa mutini mutini na gaira musafihina mutane da gaira mutafi da wato wanda suke katangaggu tsararrun mata wadda ba sa zira ana kira su mutane a nan wasalisu a na hudu shi ne alhurriya alhurratu wacce take ya ba baiwa ba kamar da ya sake minkum daura wanda za mu karanta a nan gaba an yanke almutana wanda a cikin mutane wato bai da iko ko bai da kudin da zai aure ya anan almusa za ana nufin ya warrani al-islam na hudu shine musulunci bai za a husaina kamar da qur'ani ya faɗa to wayannan guda hudu kowanne yana da ma'ana idan muka duba a can cikin suratul tagabun ko ina da qur'ani yana cewa a ومن يبغى من استمرار التي تجري أحسنت فرجها وتتكياي وتوشي أنا أنا نفي الإهتام أنا أنا نفي الكياي لأن الإمام دوني ويندى ليس له من الإهتام بس لك تلك سوى إنما معنا آسنا آسنا أسلمنا فقط كتاب الله عليكم الله يتي واتو كتاب الله عليكم ai hukuncin Allah a gare ku nan a sahabbai da tabi'ai da wanda suka gabata sun fassara wa'annan sun fassara wannan wuri da cewa kitaban layi alaikum ai wato hukunce hukuncen Allah akan ku ya kuma mai wasu kuma suka ce a ai tun daga farkon sura ake magana duk abin da Allah ya halatta da abin da Allah ya haramta to anan shine kitaban layi alaikum ai faradallahu alaikum hadha alhukm Allah ya faranta muku wannan hukunci ta akidan dan karfafawa wa ahalla lakum ko uhilla za iya karantawa da wa ahalla wa ahalla Allahu kenan ko kuma wa uhilla lakum na ce wa ahalla Allah wato fi'ili ne mudari na ce uhilla ana nufin a tajibu fi'ili mabni lil majhuli duka shi din zai dauka zai dau wannan hukunci din wa Allah lakum ma wara zalikum ko wa uhilla lakum ma wara zalikum wato an hal an halatta muku ma wara zalikum abin da yake ka gabanin wannan wanda bai cikin wanda baya cikin wayannan hukum matan da ba ta cikin wayannan hukunce hukunce a uhilla qira'ata ne wa illa kuma wara zalikum siwa ma harrama alaikum minan nisa wato sauran matan da ba a haram ba kawo muku haramcin su ba cikin wannan aya da hadisan da manzo Allah ya kawo an tattabu wato kada ai tattabu nisaa ku ne wayannan mata bi amwalikum ai bi sadaqi wato in za ku in za ku yi aure ne zama za ku aure su ne bi sadaqin da sadaqi bi haqqil hurrati aw samanin fi haƙƙin mamlukati wato da sadaki a cikin haƙƙin ɗa idan za ku aure ɗa za ku ba da sadaki idan kuma bai wace to sai a ba da kuɗi wanda ita sayan ta ake yi in ka sayi baiwa to shi kenan ta zama taka za ka iya ba ba sai ka aura kamar yadda ake aure a ba da sadaki ba Allah ya ce musulina ai mutazawwiji da wato wanda suke da aure gaira musafi da ai gaira zani da wanda suke wato ba wanda suke wato zina wanda suke bayyana zina ba wanda suke ba kamar matan da wato ba su kane ba daga barin lalata ba كما ذكر أربع عشر امرأة أو خمس عشر بين أنه أهل ما سوى ذلك wato yayin da Allah ya halatta yayin da Allah ya haramta wajen mata goma sha hudu waɗanda ba za a aura ba ko sha biyar to sai kuma ya zama waɗanda ba waɗannan ba Allah ya halatta aure su kamar misali idan wata tana idda ita ma ba zai yi aure ta ba idan idan mace tana idda ba zai yi aure ta ba ita su fati ko ita su talaki duka ba zai yi a aure ta ba idan mace ta zama matar wani ne ita ma ba za a aura ba akwai dai hukunce hukuncen da sunan suna da yawa wadda matan suna wanda aka lissafo wa'anda ba zai yi aura din ba wa hada talilu akwai akwai halacci abadi fi ismi wa gairi abadi fi ismi akwai halarci din kansa da haramcin akwai na har abada akwai kuma wanda yake zuwa mai lokaci ina baka an gane wato akwai halarci wanda zai zama a ita wacce aka saka idan an kace mace tana ita ba zai yi aure ta ba ko za a aura amma auren rashin auren ta kuma ba zai zama har abada ba ko ba haka ba da zarar ta gaba ita za a iya ne za a iya aura to shine akwai wato haramci wanda yake na har abada kamar mutum mahaifiyarsa ko yarsa ko yar uwarsa ko yar yar uwarsa ko yar san uwansa ko sulkarsa ko matar ɗansa ko mutunta ko da waɗannan shuruɗin akwai waɗanda ba zai yiwu su a aure su ba har abada ga wani mutunta in ta musulunta shi ke nan ko ba ka bane idan wannan matar ba musulma ba ce ko ba haka ba ku ta haramta maka in dai ba ahlul kitabi ba ce mushrika ce wala tantu al mushrika ta ta to min ko alqur'ani yake to sai ya zama a yanzu tana halin mushrika to ba zai yi aure ta ba amma da ta musulunta ba da ta musulunta sai magana za a iya aura to akwai waɗanda matan da suka zama hukuncin rashin aurensu shi na har abada ne kamar mahaifiya kamar ya wannan kowane irin juyi aka yi mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba kowane irin juyi aka yi ba zai yi mutum ya auri yarsa ba amma kamar matar da aka kamar matar da aka take ta take idda kamar wacce take mushrika kamar da muka faɗa to duka waɗannan a za a iya auren su bisa ga canjin yanayi shi ne shekul islam ya rabu lawa ke cewa a wa hada tarihi abadi fi ismi wa gairu abadi fi ismi kamar annal muharramat أقسام محرم تعبد غير تهريجها وهي ما ذكر من النساء ويحرم النكاح المبتوتة واتو ما تبدا aka mata saki uku ita ma ba zai yi mijin ke aure ta balle sai an yi mai hatta ta yi ha zaujan gaira har sai wani miji ya aura wa da tarihin laysa abadiyya shekul islam yake cewa irin wayannan matan da muka lissafa a yanzu su ba abadi ba ne illa ba da zawaji har ita wannan mata wanda aka mata a dalakul mabututa wato saki uku to ba zai yi aure ta ba illa ba da zawaji sai bayan ta yi wani aure wa za ta zauji illa ba da talaki haka nan a mutum mai mace hudu to ko wata irin mace ya gani shi kuma a halin yana da mata hudu to ko wata mace ya gani a lokacin da yake da mata hudu ta haramta mata yawa sai ya ne sai in ya sake ɗaya daga cikin sun koma uku shi ma idan talaqur raji'iyya ne idan sakin da ya wa wannan ta hudun da ya sake idan na kome ne wato saki ɗaya ya mata ko biyu to ba zai auri wata mace ta gama idda idan kuma a saki uku ne to shi ne in ya sake ta uku wannan kuma zai iya auri wata وذات الإدة تنقضي إدتها والأخت الثانية حتى تدرك أختها هكذا wacce ka auri yar uwarta to ita ba za ka aure ta ba in ka auri yar uwarta ba za ka aure ta ba amma shi ma baya cikin rashin aurenta na har abada saboda randa ka sake yar uwarta to za ka kuma iya aure ta ita kuma ina ba ta zama musulmi ana ganewa in ka take ta in ka aure yar uwarta to duk yan uwanta ba ta na gidan suna rauta ba sai dai ne sai ran da ka sake ta in ka sake ta to daga lokacin kuma zaka iya auro wata daga cikin yar uwarta in ka so zaka iya wal qa'imatu hatta tudlika rabi'a wa hadha tarihu laysa abadiyan wa masatu ay tamatatu bi min hunna ay wanda suka yi istimta'i da mata mimma tazawwatu bil wada'i a wanda ga waɗanda aka aura aka take su ma na aka dukuli da su fatu hunna ujurahunna qur'ani yace ku ba su sadakin su ai maruhunna hatta faratum lahunna wato ku ba su sadakin su har wanda Allah ya farlanta cewa in za a yi aure sai an ba da sadaki wanda yake wato sharafin aure guda hudun nan wato asala wato sadaki yana daga cikin rukuni daga cikin rukunin aure anan masatu mamastamtatu dinnan wasu malamai suna fassarawa da cewa wato wato auren mutu'a irin wanda ake irin wato aure wanda yake da nikahul ajli wanda yake da lokaci mutum ne a zai gama keke to za mu yi aure na wata daya ko na wata biyu amma daga lokacin da muka sa ajalin in muka ce za mu yi aure na sati daya misali a ce yau alhamis to zuwa ran alhamis shi ba saki ake ba in an yi ɗan shekaru zuwa ran alhamis daga alhamis ta zo shi kenan kawai aure ya aure ya ya ƙare to amma wannan sai ya zama malamai sai na umar radiyallahu anhu shi ya hana wannan aure har ma akwai daga cikin magabata a a wanda ake kiransa a hakim ya ya roki wani asar daga Abdullahi bin Abdullahi bin Mas'ud yana cewa sayyidina Ali yana cewa ba dan sayyidina Umar ya hana auren mutu'a ba to da ba a samu wani ba wanda zai yi zina sai take lau lau laula anna Umar laha nikal mut'ati ma ma ma wajadu adan an yazni illa shaki au kama kala wato ba dan sai na Umar in ji na Ali ya hana auren mutu'a ba to da ba a samu wanda zai yi zina ba sai shaki amma malamai sun da ba wannan a sun da ba wannan asar sai sun ce bai tabbata ba a nan dai mai wannan tafsiri shi ne ya fi tafsir bai ma kawo wannan ba kawai abin da ya magana fa mastatun fa mastatun ai wayan matan da kuka yi istinta'i da su wato kuka yi aure kuka shiga da su to za ku ba su za ku ba su wato sadakin su wala juna alaikum ubangiji subhanahu wataala yake cewa babu laifi a gare ku sai ma tara dai su a cikin abin da kuka yarda kuka yarda jiniya da shi ko ma'aurata an tuma hunna ko mazan da matan wato miji da mata su yi yarjejeniya min barin faridati bayan wato sadaki bayan ainihin abin da za a bayar na sadaki ya zama an yi wani yarjejeniya na a zan kara miki wani abu ko zan miki kaza kamar da yanzu yadda ake yin kayan aure ina fata an gane a yi kayan sakun lalle kayan tambaya ko da sauran dai waɗannan abubuwa da ake na al'ada idan har ba zai cutar ba ba zai hana samari yin aure ba dai haka wani shi ke hana samari yin aure ko ko ba haka ba da za a da za a sauwaka kamar yadda wasu wata local government wasu wata local government a nan adamawa ko suka yi ka'ida cewa aure ba ba kayan aure kawai an samu sadaki kawai shi ke na zuwa daura aure to shi ma akwai matsala don in an bar abun a kashe haka yadda samarin nan suke in an bar auren nan yayi sauki da yawa ko ba ka bane to za a rinka samun damuwa in yana da dan ruwan sa 25 shine akallin sadaq rubu dinar ko to shike da zaran ya shigo gida ta masa kallon banza sai ya taba masa aljihu ce to kin gani ba ko ba haka bane akwai su yanzu nan in kika yi wasa daman a in kika in kika mun ga gagara dama ko wata aka je ruwa tana jira ko ba haka ba shi ke nan kika ga ke zawarawa kuma fili sai shi dama yanzu ba kwallon tana saboda haka shi ma wannan an duba bangaren wato balanta a ce sai an yi akwati sha biyu sai an kawo an gane akwati sha biyu sai an kawo kaza sai an yi kawo gol sai an kawo kakanni mai tsada sai an yi kaza sai to in an duba yanayin yadda shi ma ya zama wahala ne a wajen yin aure din to kuma sai a dawo da in an ce kawai daga sadaki kawai shi kenan ka zo ka bada sadaki a daura muku aure shi ma akwai damuwa har ma gara kaman wancan din dan me idan ya sha wahala da kyar ya hada akwati uku ko hudu na wallahi yanzu ba kira ganin da sama komai ko sai ya yi a samu a kai musu da kyar ya hada to duk abin da zai faru ana cewa kai hakuri shi abin da ba wannan kai hakurin ba yake tunawa ba in ya rabu da ita ya zai kare da akwatuna to sai ta hakuri akwatin su suke rarrashin sa wajen ne wajen ne hakuri ina ba ta gane to saboda haka har ma gara kamar wannan bangaren ko kuma dai a ce mahukunta su daidaita al'amarin ya zama ya yi tsari yadda wayannan bangare ba za su sha wahala ba sosai wannan bangaren su ma ba za su sha wahala ba kuma duk abin da ya bayar da auren nan gaba daya yawanci ba gidajen iyaye mata ma ba sun fi shan wahala ko ko ba haka bane sun fi shan wahala kai ka akwatiran da kai farki za a nema har ma an je ga baki bane ce a ni fa lokacin da aka kai akwatin na akwai jan baki da na saya ban gan shi bane in an dawo da kayan da ne abin da suka yi kai gaba ɗaya za a karkata a yi mai a dawo masa da su a haɗa masa da kujeru da shogila da firji da keken ɗinki ko ba haka bane kuma haka yana korafi sai ka suna rubuta a facebook wallahi aure kaza kaza kaza a ɗauke mana akwatuna akwatin da dawo maka da shi za a yi gidanka da dai wasu ƙasashe daga irin ƙasashen larabawa dan sai sai ka shiga ɗaki kamar goma sha biyu da kaya sannan a baka matar hanyar mutum zai ce kace ko akwai wannan lafa akwai wannan shirin na sai shige ba abin da zai ja a yi taki yana da wahala kuma wallahi addini abin da nake fahimta shi ya jawo sakin a yankin mu yafi kowane yanki yawa mu ɗau Najeriya nan ƙasar mu ta Najeriya ai muna da ɓangarori ko suna da ɓangaren arewa akwai ɓangaren inyamurai akwai kuma ɓangaren yarbawa ina da wani lakcar mu wani bashi yana gaya mu yace idan in aka zo za in rai ya ɓaci misali ana samun matsala tsakanin mata da miji yace kafin a kai ga maganar saki ba so a yankin su na yarbawa magana ko ba karama ba ce kamar misali yanzu a ce unguwan nan ne in fa ya kai ga har za a yi wannan sakin ba sai an taro mutanen sai an taro da kawo unguwan nan ba yi zama sai an taro sai an sai an taro da kawo unguwa an zo an zauna an yi rubuce-rubuce an yi kamitin sannan a kai ga maganar ta da Allah muna haka ne ai wata ƴar yayanka ko wata ƴar kanwar ko ko wata ƴar kanwar ko wata ƴar yarka za ta iya shekara a gida ma kai baka san take ta ba ko ba haka bane to ne jawo saboda auren ne da asasinsa tun a sashi miki baka samu matsala ko yaya ne ana so aure ya dinga zama to sai an yi balansi sai an yi balansi iyayen yadda ake ba wa samari a yabuwa ba kar a jawo shi na kuma samari yadda ake ba su dama yana yawa gaskiya ni bari ta karke na an ga wasu wanda masu da suna harara yadda ake ba su dama ta yi yawa ɗan akwatin kawo shida ko ko kaza an ji an kawo ma kayan duniya ko ba ka bane har da abinci ba da za ku ci na wata wani wata ɗaya ma ko wata biyu wani shekara za a kawo har abinci to nan ce ne kato ba amma ga gama nan kawai yana sai ta sai tauri a gida kawai saboda yana da magi da ka da kafi zabuwa da su amma da abinci bai da matsala sai kaure a gida to me yasa idan an samu matsala ba zai sake ta da wuri ba da wannan gadon da wannan kujerun cikin ɗaki da kayan auren da ledar tsakar ɗaki da duk abin da zai shafi adon ɗaki shi zai yi ai dan dan mari uku wanda za ka masa ba ina ga ba zai ci zai take ba ko ba ka ba Allah ya kiyaye to gaskiya wannan yanayin da ya sa duk da ana shan wahala wurin neman zannuwa din matasa suna shan wahala amma a kalli abin da yake zuwa yake komowa su kuma yanzu fa gari wani aka yi auren ma in ba a yi wa'annan kayan aka masa wani dinga jinyewa to ina soyayya ta ku in dai tsakani da Allah ne sai dinga jinyewa ya dinga jinyewa babu komai shi abin da yake bata masa ne wai ba a kawo riga ya shiga ɗakin abokinsa ya ga kaza ya ga wancan ya ga wancan ɗaki to dama ya ga ka taya masa wai na abubuwa su ne matsalolin gaskiya ne abin da nake fahimta wato ana so a daidaita al'amun ana so abin ya gyaru a daidaita al'amura saboda zawarawa sun yi yawa lalle yan matan ma ga su nan amma sai daga zawar aure shekara ɗaya biyu ya mutu aure shekara ɗaya biyu daga an yayewa ɗaya biyu sai ya lalace auren domin matsalar ne daga cikin matsalar shi ne yanzu da muka ambata yanzu yin auren ma ba saboda Allah ba Ah, kana son yarinya kullum kana zuwa kofar gidansu kana zance amma yanzu ka kai kai ka kai na da kayan auren su kuma sun kawo abin da Allah ya huwa ce musu kuma ya zama matsala kana jin haushi kayan ta ita kake so ko kayan ta kun gani saboda haka sai mu gyara ya zama a duk abin da za mu yi mu yi saboda Allah duk abin da kai saboda Allah sai ka ga mutum ai da yawa wasu za ka ga yanzu idan an kawo na kawo mace wa'annan kayayyaki na alfarma din aka yi mata su da Allah in an shekara goma ko sha biyar in an ji za a gan su a yanda aka kawo su gidan na a farko kuwa za a gan su sun yi ne sun yi ne sun tsufa su dama ai gaba kan abin da ya kamata a kan shekara ɗaya biyu biyar ya zama kai ne ka canza mata kujeru ka canza mata a ka canza mata kayan ɗakin ba abin da ake so kenan abin da ake so kenan to ballantana ya zama an kawo kana jin haushi ya kamata matasan mu ku gyara daga wurin neman auren kansa da yanayin kuma bayan aure din duk abin da aka kawo kai kai san barka in so samu ne ma ka ce iyayen su bari in kana da dama kai amma yanzu in mutum yake zai yan uwansa ne ma za ta hana ko ba ka bane sai ya za ka kai musu bauta ka yi musu wahala eh kayan aure kuma sannan zama za ka mata kayan daki ba matar da zai aura bane ko me mata daidai ne وما استمتعتم به منهن فاتون وجوههن فريدا ولا جناح عليكم بما تراضيتم به من بعد من بعد الفريدا ان الله فدع الله مدوكين سركي كان يا كتنسي da kulki wato a cikin halittarsa aliman masani ne ga duk abin da ya shafi halitta baki daya hakiman kuma mai hikima ne na'am saboda yanayin a lokaci kuma da yake aka fara karatu a ɗan yi gyare-gyare da sauran abubuwa insha Allah gobe za mu tashi a yau gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana ne wannan gida kamar yadda aka fara ambata a farko a Allah ya jaddada masa rahama ya yi kokari kwarai da gaske kuma mutum ne wanda yake da san sha'anin addini kwarai da gaske mutum ne wanda yake da himma wannan karatu kamar yadda yawanci ranar rubewa muke yawan faɗa mun fara shi ne a wannan masallaci da mun fara da mutane da basu wuce mutum biyar ko shida ba haka muka fara amma cikin Allah da tsayawarsa da jajircewa saboda muka masu kasala da gaskiya in ba dan tsaran ba masu kokari ba in mun tafi da kyar suke da kyar suke nemo ko ba gaba da kyar suke nemo in ba dan su da himmar su ba to da lalle karatun ba zai ba za a ci gaba da yin sa na tsawon waɗannan shekaru wajen shekara bakwai kenan yau zaman mu ko shekara shida saboda haka muna wasu addu'a Allah ya saka kabarinsa Allah ya haɗa shi da abun ƙaunar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dattijo shi ma wanda shi ma tun da muka fara da shi muke yi a baba mai zuma ko wanda ya zama da girman sa an ce ya kai wajen shekara shekara sa ɗari da uku to ko ba ranar da shi muka yi karatu ko obare na yola amma to ban da bare duk shekarun nan yana nan kusa da mu yana nan kusa da ni kafin mu zo yawanci ma muna zuwa mu same shi sannan kuma a watan gaba ɗaya muna tare da shi da cizo mai wasu wajen shekara ɗari amma da shi ake sallah salloli duka kan salawa da shi ake waziba sannan kuma irin wayannan ka irin wannan lokaci ya zo na ramadan wannan karatu da shi muke zama muke shi ma Allah ya rayuwarsa shi ma Allah ya da masa rahama akwai iyayenmu wanda ba su da lafiya kamar shi mahaifin amini na a bala umar mai zan baki wanda ya zama mahaifin sa ba lafiya kwarai da gaske muna addu'a Allah ya ba shi lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan zabe da aka yi muna roƙon Allah ya tabbatar mana da alkhairi a cikin wayannan shugabanni da aka zaba tun daga matakin ƙasa baki daya har kan gwamnoni da 'yan majalisu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ubangiji ya dube mu da lutufin ke canja mana wannan rayuwa a wannan kasa albarka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauke mana lauri da muke fama da su na kuncin rayuwa da rashin tsaro da wasu al'amura da ya marasa daɗi da suke faruwa da cututtuka Allah ya yaye mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu buƙatu a cikin mu kowa da bukatar sai da muka haɗu a wannan waje Allah ya biya wa kowa bukatunsa marasa lafiyar cikin mu Allah ya ba su lafiya albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shehunan mu Allah ya kara musu karama Allah ya kara wa shehu ɗaya Usman Bauchi lafiya Allah ya kara masa karama albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga cikin al'amuran mu Allah ya sanya mana ikhlasi da tsayawa cikin aikin addini ba gajiyawa kuma da yi domin Allah albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yan agajin mu da suke kokari na shawarar islami da kuma na wasu ƙungiyoyi da suke tsayawa a cikin wannan karatu tun daga farko har zuwa ranar rufewa su ma muna musu addu'a Allah yadda suke tsayawa Allah ya tsaya musu cikin harkokin rayuwarsu da mu baki da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
Akar magana tambaya ɗaya ne da kuma barin addu'a wani bawan Allah ya ce ya yi wata takwas bayan da lafiya na fatan da Allah ya sa cikin addu'a.
na ba shi lafiya Abin na ƙarshe na ƙarshe tambaya ne ta yi ce mahaifin su ya ya rasu amma akwai gadon ɗan uwa wanda yake hannunsa bai bayar ba. To bayan ya rasu ɗin su kuma magadansa ya za su yi da hakkin waɗanda za su cire a cikin dukiyar da ya bari na su biya ko kuma suna da ƙarin bayani wallahi ba bare a mai tambaya ya ce ma'aikacin su akwai gadon wasu a hannun su ke bada ba ba ho na sai ya rasu shi ma sai ya shi ma kuma ya rasu ko su kuma za su gaje su talatin gadon da ya bai musu za su cire hakkin waɗanda ne ko ya za su yi suna tambaya a ai ai da mun ba da wasiyatin Yusuf da ya aure ne ko ai a da wai mutum ya rasu ba za ta ake fara ba ba farko abin da ake fara dubawa shine bashin da ake bin sa wani da mun za ta tambaya wani ka akwai bashi ne mun ga kuna hulɗa da wani akwai bashi ka sai an ta tambaya a san yi shiru an jima ba wanda ya zo ya ce yana bin sa bashi sai na biyu wasiya za a za a bincika a cikin littattafansa da abun rubuce-rubuce su bai bar wasiya ba dan ya bar wasiya ta ba wa ne kaza wani a cikin waɗanda ba za su gaje shi ba dan ba a ba da wasiya wanda zai yi gado sannan sharaɗin kuma ya zama in bai ta in bata bi ta a cikin sulusun dukiya ba wato ba a raba dukiya biyu a ba a bayar wasiya sai in sulusi ne wato sai an za a kasa dukiya kashi uku to za a iya ba da ɗaya a matsayin wasiki in ya wuce wannan to za a dawo kan wannan tsarin misali wani ƴaƴansa ba su ji ko ba sa abin da ya dace na shari'a yake to in na mutu dukiya ta duka abawa ne to ba haka in dai da magada to za a raba dukiyar kashi uku ne shi wannan sai a bashi ɗaya sauran sai a raba musu to wannan kuma tambayar da yayi shine zai shiga babin kamar bashi kenan tunda kayan wani ne a hannunsa to sai an cire musu kayan su sannan su kuma sai a raba musu gado gabatan Allah ya datar da mu wallahu ta'ala alam اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سر الحاكم الهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا وكان مدروة في كل عدد بعدد ما في علمك يا وادي يا عاد kafin mu yi addu'a a wannan karatu kamar yadda wasu sun sani a nan akwai wanda ya ɗauka mana nauyi cewa za a dinga sawa a gidan rediyo alhaji bala bello tinka a lokacin maulidinmu da ya je a wajen taron maulidi ya yi alkawari cewa za a sa wannan karatu a gidan rediyo alhamdulillah ya cika wannan alkawari kuma za a dinga sawa a gidan rediyon amana ne shi dai gaskiya lokacin ne sun ba mu amma muna ta kokari inda dama sun ce mana in an dan samu wani yanayi za a canza lokaci sun ce da karfe 12 dare ne zuwa karfe 1 lokacin kuma yawanci gaskiya a kamar zai zama mutane a maybe an dan kwanta saboda an yi azumi kuma an yi wasu ibadu an yi ashiyam an yi a zo tafsiri sannan kuma a ce mu ce zauna sauraron karatu karfe 12 sai wanda aka yi sa inda ya bacci ba amma sun ce mana suna dubawa in an samu wani lokaci to za a canza amma dai for now yanzu sha biyun dare ne zuwa karfe ɗaya za a fara sa karatu an samu wani canji kuma za mu sanar da mutane a gidan rediyon amana mai yiwa ya zama gobe za a fara sawa insha Allah Allah ya ba mu dacewa dai ke ina ga yau kaman bai kai awa ba kuma awa ɗaya ne full za a yi so za mu bari gobe Allah ya kai mu sai a fara sawa Allah ya ba mu dacewa Allah shi da al'amuran mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin